أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أوصيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات البينات وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما jiya mun kwana ayan da take cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula mun fada a lokacin cewa Allah subhanahu wa ta'ala amana ya miƙa ta zuwa ga halittu ga baki ɗaya, duk halittu suka nuna ba za su iya kiyayewa ba, don yake musu za ku kiyaye sun ce a ba za mu iya kiyaye ba, ba za mu iya kiyaye abubuwan da amana ya zo da shi ba, aka nuna wa Adam ya ce zai iya, to shi ne aka daura masa ma'ana aka daura wa Adam da ƴaƴansa baki ɗaya kafin tashin kiyama wannan amana suna da yawa amanoni ne da yawa duk halitta da abin da yake jikinka amana ne ka kiyaye abin da aka bore ka kayi su amana ne ka yi su abin da aka bore ka karka yi su shi ma amana ne karka yi su halittu da aka baka a jikinka na daga baki na daga kunne na daga duk abubuwan da yake jikinka kowanne amana ne a jikinka kiyaye su dole ka sanya za ka kiyaye su wannan kuma yana neman malami da zai kama hannunka kamar malamin da zai gaya maka suratul fatiha kamar da zai gaya maka alif ba sim mim ara to haka zai gaya maka a wayannan abubuwan ba haka ba ba za ka sani ba dole malami ka samu malami ma'ana murabbi malamin da ya san ayyukan wayannan abubuwa malamin da za ka same shi ya gaya maka ga abin da ya kamata baki ya yi ya faɗa ga abin da kunne ya kamata ya ji da abin da haƙi ya kamata ya furta da abin da ido ya kamata ya gani da abin da hannaye ya kamata su yi ga inda kababuwa ya kamata su tafi ga inda abin da zuciya ya kamata ya kudurce ga abin da kwakwalwa ya kamata ya yi tunaninsu wannan dukka sai ka haɗu da malami wanda ya san wanda ake ce musu ulama a rabbani wanda suka san Allah ya san Allah subhanahu wataala yace dole a nemi irin wannan malamin domin su saka hanyar Allah ya zai ce wata bi sabila man anaba ilai ka koma ka bi hanyar malamin da Allah ya ya bi hanyar Allah wannan bin hanyar Allah kuwa zaka same shi ne tare da nema da wahalan da zaka sha a cikin abun har ka samu kamar inda Allah subhanahu wataala yake gama wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana inna Allaha lama al-muhsinin dole sai ka kai maqami ihsan me maqami ihsan shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan shine maqami ihsan dole mutum ka wuce daga maqamin Islam ka tabi maqamin imani daga makamin imani tukunna ka samu makamin ihsan in ka samu makamin ihsani daga nan ne ka samu daraja da za ka iya tafiya ka san kanka wannan kuma zai yiwu ba sai ka samu malamin da zai kama hannunka ko makamin musulunci sai malami ya san ya kama ka haka nan kowane irin makamin sai ka samu malamin da ya kama ka shi yasa jibrila ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace akhbirni anil islam dan ya zo wajen malami ya ga masa meye musulunci ya kama ya nuna masa hanyar musulunci shine abinda Allah ya nuna mana ya nuna mana dole mu nemi malami ya sa jibril da ya zo wajen manzon Allah sai yayi ladabi wal asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada kaffayhi ala fahdayhi thumma qala akhbirni anil islam kaga bai zo ya tsaya masa gatsayi haka ba sai da ya zo yayi ladabi irin na almajirai ya nada kababuwansa ya sanya ya daura hannayensa akan cinyoyinsa domin ya tabbatu ya shiga makamin imani to wannan makamin lalle lalle kafin ka shige ta sai ka samu malami wanda ya cikakken malami malami cikakke wanda ya san hanyoyin ya gaya maka ba kowane malami ne ba zai zama maka malami kamar inda imam mali yake cewa wajadtu bil madinati akthar min 100 alimin lam akhudh minhum shay li'annahum la ya'lamuna ma yuhaddisuna bi yace na tarar da malamai sun kai dari a madina amma ba wajen kowa na da karatu ba saboda waɗansu ba su san me suke faɗa ba aha to domin haka malami ba wai dan kana malami kowane malami ka samu ka cewa za ka yi karatu a wajensa ba a'a yanzu shi ne abin da ya gurbata mana karatun addinin ma kowane mai wajada kowane wanda bai da malami kowane wanda ya tafi kawai ya yi dan karatunsa kaɗan ya samu kuɗi ya sayi littattafai ya siya ya kai ya yi menene kawai sai ya zo ya ce mana shi malami ne sai ka ga mu je muna kokarin mu dauki karatu a wajensa wannan ko ba zai yiwu ba wannan ba zai yiwu sai al-ilmu bi ta'allum ilmi sai ka samu malami malami kuma ka samu malami rabbani malamin da ya san meye abinda ake faɗa shi yasa Allah yake cewa warasihuna fil ilm ai sai ka samu wanda digadigan su sun tabbatu a ilmi sun san me ilmi fa irin na yanzu kamar da na ga maka ba kawai duk wanda aka je aka samu sai ka ga mutum ya karanci dan karatunsa kaɗan ya karanci a saninsa ɗaya biyu uku ya yi kulle ya yi sace-sacen exam ya yi kwashe-kwashen jawabi ya yi menene an miƙa masa wani takarda wacce digiri ko masters ko menene ka ganshi shi kansa bai san me yake yi ba wai ka zo yana karantar da mutane dan shi kansa bai san me ya karanta ba dan ka tambaye shi littafi kaza bango nawa yake ciki bai sani ba saboda ba bai karanta littafi daga bango zuwa bango ba sai dai karanta littafi ya duba fahari ya koma bango lamba nawa ne lamba kaza ya wuce sutura kaza sai ga yana bayyana cewa baka ka je waje kaza lamba kaza kaza ba wannan ba wani abu bane wannan karin kar ya burge ka irin wannan a'a malami sosai wanda shine malami ana ganin ai malamai da akwai alamu zaka samu na malami lalle ne ya san me yake yi ya san me yake faɗa kuma wannan malami ba zai samu ba ilimi sai da tsoron Allah sai da tsoron Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim sai malami mai tsoron Allah amma malami tuku yana yi da mutane malami tuku ne ya zagi wannan malami tuku na baya ganin girman malamai malami tuku na ba sai ko dai malami tuku na sai talla malami tukunna sai neman ya tara abun mutane malami ina wannan ina za ku zama malami ina ai malanta haske ne haske Allah kuwa ba ka samu sai ka dogara ga Allah gabaki daya a kucikun ɗinka da kulliyanka ka san Allah ne mai bayarwa Allah ne mai hanawa Allah ne mai wadatarwa Allah ne mai talautarwa Allah ne mai budawa Allah ne mai rubewa Allah ne mai wadatarwa, Allah ne yake komi kasancewa ma halatta haza batila subhanaka wa qina azaban nar shine sai ka kai wannan matsayi na allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka wa qina azaban nar wannan malamai ne rabbani suna da Allah yake cewa الراسخون في العلم الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا آمنا كل من عند ربنا wannan malamai rasikai komai sun yarda kullun amanna kullun min indi rabbina sun yarda da komai daga wajen Allah ne duk abin da suka samu daga wajen Allah duk abin da suka rasa Allah ne bai kaddara musu ba kamar inda manzo Allah yake faɗa mana ma asabaka lam yakun yukhtiaka wa ma akhtaka lam yakun li yusiba hakan nan mun Allah yana ga mana law anna al ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yaduruka bi shay' lan yaduruka illa bi shay'in kad katabahu Allah alayk rufi'at al aqlam wa jaffat as sawt domin haka komai ka sanna Allah ne Allah shine komai bayarwa Allah ne rashi Allah ne samu Allah ne komai na Allah ne in ka san da wannan to sai kaga Allah ya baka kulliyarsa ka zama ulama arabaniyin wanda ake cewa a koma wajen su la alimahu allazina yastanbitunahu in to wannan shine ulama da ake so kaje murabbin su kama hannunka su nuna maka hanya ya sa jibril bai zo wajen manzo Allah gatse haka ba bai zo ya tsaya nisa ba ya zo sai da ya zo kamar inda sai na mare yake faɗa wa jalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahdayhi fa qala ya muhammad akhbirni an al-islam thumma akhbarahu an al-islam thumma qala akhbirni an al-iman akhbarahu an al-iman thumma qala akhbirni an al-ihsan fa akhbarahu an al-ihsan أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك saboda Allah sai da malami komai sai da malami za ka ɗauka amma ka ce ba malami kawai ka ɗauki abu a sama haka ka ce wani na a'a wannan ba zai yiwu ba sai ka samu malamin da zai kama hannunka kan ka din ma ba za ka sani ba sai ka samu malami ya gaya maka gashi Allah ya ce mana Qur'ani inna an-nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi to ka gani kenan ashe tunda dukkan nafsa amaratun bisu illa ma rahima rabbi to sai wanda Allah ya ji kansa to rahmar Allah me ce ce rahmar Allah ita ce musulunci ita ce shari'a ita ce wanda ta samu shari'a wacce ta samu shari'a to za ta tsaya ne shari'a dole ta tafi babu imani in ta tafi babul imani dole ta zarta zuwa babul ihsani in ta tafi babul ihsani tukunna ta fara tafiya yanzu za ta san kanta za ta san wannan nafs za a bata ta zama nafsul dawama daga nan za ta zama nafsul mutma'inna daga nan za ta zama nafsul marji'a daga nan za ta zama nafsul murdi'a daga nan za ta zama nafsul radi'a daga nan za ta zama nafsul mutma'inna to anan tukunna za ta shiga cikin bayin Allah na farai ka gani ashe kenan duka sai in ka ji ka samu nafsul mutma'inna tukunna Allah zai ce ma sai ka ji annadi yunadika za a kira ka babu ilhami babu fati za ga maka ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki ay ma'ana irji'i kullu shay ila Allah kullu shay kullu ma asabaka min Allah kaza ka mai da komi lillahi subhanahu wata'ala ba wanda ya sai daura maka komi allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anan musiba ba ana nufin yanzu yawanci muna fassara musiba sai mutum musiba don mun ji Allah ya ce musibatul maut ko kuma wani musiba sai mu dauki cewa musiba ai ma asaba duk abin da ya same ka wannan shine al musiba anan ai duk abin da ya same ka ko na alheri ko na sharri ko na dadi ko na rashin dadi ko na lafiya ko na rashin lafiya ko na wadata ko na talauci ko na karbi ko na rauni ko na ganewa ko na rashin ganewa duk ka gane cewa min Allah wa min Allah wa minhu ilayhi la madkhala wa la makhraja li abdin illa lillahi subhanahu wa ta'ala lillahi ma arada wa lillahi ma akhadha wa lillahi ma afa to wannan shine in ka zama wannan ka zama nafsul marji'a to wannan nafsul marji'a zai mai da komai zuwa ga Allah to sai ya zama fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati wannan wanda suka shiga cikin ibadin lahi su ne wanda Allah lokacin da shaidan yake la aqwannahum ajma'ina sai Allah yake illa ibadiy minhum mukhlasin banda kai ba kai sa ka ka ka ka shiga kai wa bayina da yace zan hallaka su duka la aqwannahum ajma'in gabaki ɗayan adam zan rikitar da su zan hallakar da su sai Allah yake a'a illa ibadiya minhum mukhlasin sai bayina na kwarai bayina zababbu wanda sun wanke kansu daga shedan sun zama mukhlas sai shi da kansa mai ce illa ibadatu minhum mukhlasin to domin wannan in kana suka zama ibadallahi mukhlas shine lokacin da ka kai wannan matsayi ba ruwanka da mutum ba ruwanka baka ganin wani wai yayi maka wani abu baka ganin wani ya isa yayi maka wani abu baka ganin wani ya isa ya daura maka komai to anan ne ka kiyaye amana sai ka kiyaye amana da Allah ya baka ka kiyaye duk abin da aka baka na daga amanoni da yake cikin ka gabaki daya duk gaban da Allah ya baka amana ne hanjinka amana ne hakan nan kofunka amana ne kodarka amana ne hantarka amana ne zaibanka amana ne madacinka amana ne hakan nan zuciyarka amana ne komai a jikinka kwakwalwarka amana ne ranka amana ne komai an hada ka ka je ka jeba a inda bai kamata ba shi yasa Allah ya ce karka kashe kanka karka jeba kanka a cikin a cikin cikin halaka har kudinka da kake gani naka ne amana ne a wajenka yace karka wala tubziru tabzira illa almubzirina kana ikhwani shayatin wa kana shaytanu bi rabbih kafura to domin komai amana da aka ji dinnan dan adam zaka kiyaye komai tilin gashinka za ka kiyaye in ba da dalili ba ba za ka cire shi ba haka shi ne amana ba karamin abu ba ne ɗan adam ya jahilci abu ya ya kwasa yana zaton abu ne mai sauƙi yana zaton abu ne mai kankani yana zaton abu ne mara sakaina ce ba sakaina ba ce abu ne wacce ta kai kurman dutse nauyi kurman dutse ƙarfi da sauransu wannan ita ce amana inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibala fa'abaina an yaminna hawa asfaqna minha suka ce ba za mu iya ba da aka bayyana musu amanar da abin da take ciki sai su suka ja ba za mu iya ba amma dan adam sai ya dauka bayan an gaya masa kuma duka wa allama adama asma'a kullaha wa allama adama asma'a kullaha sai da aka sanar da adam dukka komai da komai komai da komai sai da aka sanar da shi tukunna yana bisa sani ya dauka domin haka duk abin da Allah ya ce mana mu yi mu yi amma Allah dan rahmansa da jinkansa da mu ya san raunin mu sai ya ringa aiko mana da annabawa ya ringa saukar da littattafai har ya zo ya cika mana da mafificin annabawa mafi ingancin littattafai ya Qur'ani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama har yace wallazi ba asadil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim to domin haka lalle mu kiyaye waɗannan amana da Allah ba mu wannan amana dole mu kiyaye in ba haka ba gobe kiyama Allah zai tambaye mu akan wannan amana to shine Allah ya ce duk wanda suka jahilci wannan amana suka zalunci kansu to su san wa tabbas ne lamu lamu tawkil li yu'azziba Allahu almunafiqina domin duk wanda bai kiyaye ba wanda ya munafici wannan amana to zai sha ko dan kuwa Allah zai azabtar da shi zai azabtar da shi wal munafiqati da mata munafikai irin su wal mushrikina da mata mushrikai kafirai wal maza mushrikai wal mushrikati da mata mushrikai gabaki daya wa yatubu Allahu alal mu'minina sai Allah ya yabe ma mu'minai wal mu'minati da kuma mata mu'minai dan ne kun gani a wani su abu za a haɗa kafiri da mazansu da matansu duka. Haka mummine ana haɗa maza da mata ta baki. Kaga Allah iya ce ya yi wallazi na amuru, yana nufin haɗa maza da mata ga baki ɗaya. Yayi lokacin da ya faɗa duk a Kur'ani, ko da ya yi wallazi na kafaru ɗaya ne a Kur'ani ga baki ɗaya, da ya ce ya yi wallazi na kafaru la ta asirin yau. yaron da zina kabaru din na gabaki ɗaya har da matan su da mazan su gabaki ɗaya amma anan dan me an raba su dan me anan ya raba yace yu'azzibu Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati domin me lirijali nasibu mimma kasabu walin nisa'i nasibun mimma kasabna kar wani yaje ya ringa ganin ai mata ta ce a mijina zai kaza a wannan a a kowa na shi kowa na shi mijinka munafiki to bai kamata ke ki zama munafuka ba ba dalili ba ne don mijinki munafiki makareci sifofin munafukai yana jikinsa munafiki makareci cin amana cin kare alkawari ƙarya zamba da sauransu ke ma kin zauna kina jin dadi a sato kudi a baki kici a sa kici ani na ruwa na ba shi ne na mudi ba ba ba haka bane ba haka bane wallahi yar uwa ki sani ba haka bane ba haka bane in zaki gaskiya kin ai kina da hankali a yanzu misali mace ce tana zaune ita da mijinta wata kilwa maka rabuka sai mijin ya zama dan siyasa sai aka ba shi commissioner ko aka ba shi chairman ko aka ba shi wani chief executive ko aka ba wani ne political office da su tana nan a gidansu da kyan TV kusassa suke samu suke ha sai kullum miji yana kawo kaza biyu uku kawai ta hada barbe su tana ci eh da kyan kike samu Nigeria works sai gashi nan sai Swiss lace take sawa sai sai ta zo ta ce a ita ba ta sani ba ba ta tambaye mijin mana kai mai gida eh ai na ka samu wani abu ne sanar ka zai kawo wani abu kai ba mai gida ni ba wallahi kar ka kawo haram ka dora mana mu da yara na a cikin ni ba zan ci wannan abincin na ba kawo mana bulabuskom irin na sai ka gaya mun salarin ka nawa ne salarin kaɗin zai iya ya siya mana wayan abu na wata ɗaya? Eh zai siya. Na yarda. Amma ta ƙi ba, ita ce take ba wani mutum kada zai ce wai laifi yana kan mutum a a kanta ba balle ma ta yanzu su ne suke sa mazan ma eh ni kulli na gaskiya yanzu ɗan political office yawanci shugabanni kashi saba'in cikin ɗari wanda suke fata su kusa saba'in cikin ɗari arba'in matan su talatin malamai wallahi eh kashi arba'in matan su ne kashi talatin kuma malamai sai kaga malami ya tsura gemu ya zauna yana faɗa kan ɗan siyasa abin da ba shi ba ya zo ya ce ɗan siyasan nan adalcinsa kamar sai na abu jarumtarsa kamar sayyidina Ali kiyaye amanarsa kamar Umar kyautarsa kamar Usman ina gaskiya dan Allah da annabi ina ko ya samu matar dan siyasa yace halinta kamar halin uwar mu Aisha ko halinta kamar halin uwar mu Uyay ko halin ga ummu Salma kamar Zainab umul masaki kamar dan Allah ana dan matar dan kawai matar babban mutum an manta an sai cin haji yau ko sai kwana cin haji an shi cin haji ba wai sai kudi bane yayi fadanci da ya wuce misali ba cin haji ne yuriduna ni huma dubi malam ya fa'alu ka zo ka gaya mutum kana ta fadanci kai abu kaza kai abin da bai yi ba ka ci ayyukan ka dai sai ku ai kaza kaza ai irin kaza kaza ai abin da kai din nan kaza irin taimako da kake wa miskinai irin kaza kaza da kake wa ba ba ba ba ba ni wannan mutum totally kamanta da Allah kamanta da Allah gabaki daya ka ɗauki wani bawan Allah shi ne Allah shi ne mai bawa in ya ƙi ba za ka samu ba wallahi ka ke ɗauka yau malami za ka sami shi haka yana ganin in gwamna ya juya masa ba shi kenan hanya abinci ta yato shi don me zai yi gwamna ya zai me zai yi ya saji ya zai me zai yi dibiti gwamna ya zai a ya manta mai duka ɗin ya manta da alganiyul hamid me wani akwai wata rana garin nan wallahi wani malami mun yi gama na wasu da ya tashi ya zuwa gwamna wani abu gwamna da kansa ya ce malam ka kowa maroki ne eh malam wallahi ya ga gwamna ya ga masa ya ce kai malam abin da aka kawo kowa maroki ne gwamna ya ce wai mal wai gwamna ya Allah ya tun alahul mahus Allah ya san cewa gwamna ya fi duk mutanen gwamna hankali da sani ya kamata shi sai ya ba shi gwamna kaji wannan magana to shine ya ne ka gani Allahul mahus ko ayuha ilai to yanzu wannan wai malami ne kowa yana tamaki da wani gwamna kuma ya zo sake gawa ya gwamna ku a ce lokaci da yake ga wancan gwamnan a lokacin shi ma yana nan da ya sake shi wannan ɗaya za gwamna ya faɗa sai ce kai malam ƙarya kake yi to biya amfaninsa wannan ba me amfaninsa me wannan Allah ya baka karatu ya baka daidai gwargwado kana da in duk abin duniya kake da kana da yar motar ka kana hawa kana da yar rigunan ka wani yana nan kamar ka wata kiri ya fi ka karatu ma amma Allah bai bashi wannan daman ba yana nan yana tafiya kama to sai ka gode Allah ha amma ka nuna bawan Allah shine mun'im ba Allah bane ka fadi ƙarya akan Allah me amfani ya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu ahadukum yakzib wa ya taharra al-kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaban yace mutum ba zai kuce ba yana nan yana ƙarya yana ƙarya yana yana neman ƙarya yana ta faɗa har an rubuta a lahira wajen Allah kazzab makareci kaga ya shiga uku wannan kai ta neman gaskiya yace amala ya zalu adukum ya taharra sidqa wa yasduq hatta yuktaba inda Allah siddiqa to kaga siddiq ko an ka zama siddiq kaga kai dan aljanna ne allazina an'ama Allahu alaihim min annabiyina wa yabansu siddiqin tukunna shuhada ba tukunna salihai kai ta gaskiya mana ka zama siddiqin min siddiqina ka ka kai matsamin da kafi karamin wali kai kafi shahidi ma dan Allah daga annabawa sai su ya kawo ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina kuna yake wa shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ka gani wayannan sune wanda ya kamata ka ji su zama rafiqanka amma yau mutane ya haka ba samu to domin haka lalle ne a kiyaye amana na zahiri da na batini in ba haka ba Allah zai azabtar da duk mutumin da bai kiyaye amana ba ya nuna ya kiyaye amana a zahiri munafiki kenan ta nuna ta kiyaye amana a zahiri munafika kenan wal mushrikina da kafirai wata dama a fili da boye duka ba ruwansu da amana wal mushrikati da mata kafirai wata ba ruwansu da kiyaye amana zahiri da baki da duka to wa yatubu Allahu ala muminina amma mu'minai wanda suka yi yarda da amanan nan suka kiyaye gurgudan abin da Allah ya bore su suka yi dan kurakurai wal mu'minati hakan nan da mata mu'minai wanda suka kiyaye amanan nan amma dan kurakurai da suka yi to ya tubu Allah alaihim Allah zai zai yage musu zai yage musu wa kana Allah saboda ya ubangiji ya kasance gafuran mai gafara ne ga bayinsa rahiman majikai ne ga duk wanda yayi masa biyayya Allah da yake Allah yana jin kan wanda ya biyayya wanda bai biyayya ba Allah ba jin kansa ba yasa Allah yace nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur wanda yanzu ga mutane wasu jahilai imanin jahili sai ka yace maka Allahu ghafurur rahim eh to Allahu ghafurur rahim amma shadidul iqab din fa sarkin tashan garin ku ne ai Allah ne shi in ka tuna da gabon rahim ka tuna da shadidul iqab ina shadidul iqab din aha shi sai yace nabi ibadi tunatarwa bayina an ne nan gabon rahim eh gaskiya ne ni ne ubangiji mai yabiya mai jin kai ni ne amma kuma ni ne wa anna azabi azaba ta azabul alim azaba mai radadi duka ni ne duka biyu ni ne ni ne mai wannan ni ne wancan eh na'am
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير
الحمد لله من جمع سورة الأحزاب لا من شجاع سورة السبع تتجسد sura ta 34 a tartibin surorin kakamo daga bakara zuwa nan tana da ayoyi 54 ita kuma sura ce makiya ta sauka ne a makiya illa an ce wasu malamai suka ce akwai aya ɗaya ita din madaniya ce wa yaral ladina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika wa huwa al-haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid wannan aya ta shidan nan shi din aya ce madaniya amma sauran ta gabaki ta aya ce makkiya ma sura ce makkiya mana ta sauka a makka Allah subhanahu wataala ya fara da godewa kansa dan yayi abun godiya dan shi yayi abun godiya dole godewa kansa ha mu dun dan mu yi abun godiya bane yake ce mana dan me zamu godiya kanmu yuriduna ni hamadu bi malam ya fa'al me muka yi tukuna muke so a gode mana ha ai ba abin da kai bai da gode mana amma shi yayi shi yayi komai ya cancanta ya gode wa Allah ya gode wa kansa kai in ka tashi ka gode wa Allah ba ka gode wa wani ba ba ka gode wa kanka ba kai waye dan ka gode wa kanka me kai amma shi yayi komai shine mai duka ko da manzo Allah yace man la yashkurun nas la yashkurullah ana malamai suka ce a zahiri ne ma'ana duk wanda ba goje mutum ba goje wa Allah to zaka yi saboda idkhalus sururi fi qalbi akhika sadaka saboda idan ka ga mutum mai dadi ai zai ji dadi in ka zo ka ba shi abu ya baka abu ka ce a nagode ya ga harshe ainihin godiya yana zuciyarka dan zuciya na Allah ne kai kace Allah ne ya bani wannan ba ba wannan bawan bane shi dan ya kawo shi dan ake ne ya kawo ya baka ka gode masa a cikin nan kuma ne ka killaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ai daga inda baka zato Allah zai arzuta ka ga wannan ma zinja ne wannan da yanzu ya baka Allah ne ya kaddara maka wannan kyautar ta hanyar wannan bawan ya tashi ya kawo kamar in zo kira mutum in ce go wannan ka kai wa wani in ya kai eh za gode masa saboda kawo ne amma ba saboda bayarwa ba bayarwa ai ne da ba to dan duk abin da ka samu Allah ne ya baka wama min wama bikum min ni'matin fa min Allah wama bikum min ni'matin fa min Allah duk ni'man da kuka samu daga Allah eh amma ka godiya mutum sai ya ji dadi dole godiyan an an aiko shi kawo kasa dan adam yana da bakin ciki zai yi gobe an aiko shi ma kikawa in baka gode masa sai kaga an aiko shi din amma ya kika maka to me kai kenan to domin haka shine ma'ana ka gode wa Allah da cewa a zuciyarka idan dan adam da ya baka a hancinka ka ce masa a gode ina kai karkaci kai karkai isra kirga can ba shi ba ba zan samu ba menene ne a a wannan kuma ka wuce gona ne a'a an gane ko to godiya sai ga Allah subhanahu wataala amma Allah dan ya ce ki godiya dole mu shi ya gode wa kansa da alhamdulillah kuma ya more mu mu gode masa da alhamdulillah dan ba kalmar da ta fi alhamdulillah wajen godiya ya sai yace mana kulil alhamdulillah kuma ku rinda ce alhamdulillah shi ma yace alhamdulillah رب العالمين الحمد لله الذي فطر السماوات والارض الحمد لله يا goyo an kansa da wannan kalmar na'am to shine ne yake cewa bayan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard hakika godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ubangiji abun godiya allazi lahu ma fis samawati wanda yake shine mahalici mamallaki na duk abin da suke sammai wanda kuke gani da wanda ba ku gani da wanda kuka ji da wanda ba ku ji ba da wanda kuke sunsuna da wanda ba ku sunsuna da wanda yake shafan ku da wanda ba shafan ku da dukka da wanda ba ku taba ji ba da wanda ba ku yi tunanin sa ba da wanda kuka yi tunanin sa gabaki ɗaya saboda halittun Allah akwai abin da muka gani akwai abin da bamu gani ba akwai abin da muka ji labarin akwai abin da bamu taba ji labari ba akwai abin da muka sansuna akwai abin da bamu taba sansuna ba akwai abin da muka tunanin sa akwai abin da bamu taba tunanin sa ba ma akwai shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda uwar mu aisha take ta jannati ma la aynu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar qat a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba hankali bai taba tunaninsa ba. To Allah yana duk wayannan abubuwan Allah shi ne mamallakin su ma fi samawati wa ma bil ardi da wanda suke doron ƙasa wanda suke doron ƙasa din nan gabaki ɗaya a zahiri ne a batini ne a ardina gabaki ɗaya wanda suke cikin ruwa wanda suke cikin tsarari wanda suke cikin dutuna wanda suke cikin koguna wanda suke cikin itatuwa wanda suke cikin yayi wanda suke cikin turbaya wanda suke cikin tabo wanda suke cikin yanku wanda takka ga sunan gabaki daya Allah shine yayi su yana sane da su kowanne kowanne ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha ba inda Allah bai san da wani halittarsa ba don wannan karkacewa don baksawa al'ada ka dauki sababi naji anna bi kulli shay'in sababa kana zaune din ka ba za ka samu amma in kana tafiya ka za ka samu in kana tafiya dole ka samu amma in kana zaune wai mun zauna arzikin mu zai zo maka zai zo maka ina sai dai ka je ka sami ta ba kowa bane yana zaune arzikin sa zai zo a cikin baya kowa da suna zaune arzikin su Allah zai kawo amma cikin dubu da ka samu daya wahid kal alf amma sauran zai ka sai ka ja wahala sai ka nemi gudun gudun gudun ka fada nan ka fada nan ka fada nan amma banda wulakanta kanka kuma bil alf wala hamdu hakan nan godiya ba a nan duniya kadai ba ya tabbatu ga Allah subhanahu wataala fil akhirati har a can gobe kiyama sai shi za a gode wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa huwa shi Allah ba shine makadaici alhakim mai dimbin hikima a cikin duk abin da yake yi alkhabir yana sane da duk abin da yake domin haka duk abin da kai ka ganci baka ji dadin sa ba ko kana ganin kuskure a kai ne hankalinka a kuskure kai ne ba ka jin daɗi amma Allah ba ba ba haka ba ne. Aha, kamar yadda ake cewa idan ka ji ruwa yana daci to ka tumci harshenka da yawonka. Ba ruwa ba ne, kada yin kirun famu ka amal ma'inin sakamin, ko ba haka ba. Aha, wa kada yin kirun dau'u shamsi, wa kada tuntirul ainihin dau'u shamsi mai ramadin, ko ba haka ba. Daga ciwon gida zai sa ba ka gani rana ka ce kai yau ina ko rana makuwa eh yau ina da yasa in ba ka rana haske ta tana na haske rana tana da ba ciwon ido ya sa ido ka duk gaban din nan ai ba ka ganin haske to ya sa kasancewa duk abin da ya same ka an baka ji dadi ba ma a wajen Allah ne Allah ne yayi kuma haka da hikima da Allah yayi kuma aha ka so wani abu shirin ne gare ka kaki wani abu kuma alheri ne gare ka wallahu ya adamu wa antum la ta'lamu na'am
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور domin haka ya kai bawa ka gane ubangijinka Allah subhanahu wataala mamallakin komai din nan ya alamu yana sane da komai da komai la yakhfa ala allahi min khafiya ba abinda zai goya Allah la yakhfa alayhi ainatul ayni wa ma domin haka ba Allah komai yana gani komai yana sane da shi ya alamu ma yalidu fil ardi yana sane da duk abin da yake dutso a doron kasa yake kan dutso yana tafiya a doron kasa Allah yana sane da shi duk nutsonsa Allah ya san da nutsonsa hakan nan wa ma yakhruju minha duk abin da yake fitowa yake bullowa a karkashin ƙasa da sanin Allah ne ya bullo in bai Allah bai so ba bai sai fito ba in Allah bai kaddara zai fito ba ba zai fito ba duk kokarinka duk nomanka duk zuba ruwanka duk kaza sai in Allah ya so tsurun nan ta fito ta fito hakan nan duk hakanka sai Allah ya nuna ka samu abin da kake bukata samu in ba haka ba ba za ka samu ba wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama haka Allah yana sane da duk abin da yake saukowa daga sama ruwa ne alherai ne duk duk da abin da mun sani da ba mu sani ba abin da muke yake amfanar da mu da wanda ba mu san amfanin sa ba duk haka baki daya Allah yana sane da su hakan nan wa ma ya'ruju biha abin da yake tunka yake yake tuma yake tafiya sama kowane iri Allah sani don abin da yake tafiya sama na daga alheri da kuka aikata da sharri da kuka aikata dukka yana nan can za a kai a kiyaye shi gobe kiyama duk a zo a fito muku da shi wa huwa arrahimul ghafur saboda Allah mai jin danku ne mai gafara ne shi yasa yake saurara muku baya kama ku yanzu yanzu ya kashe ku in ba haka ba ai law yu'akhiru Allahu an-nasa bima kasabu lamma taraka ala wajhiha min dabbati da duk abin da dan adam yayi na da dare da Allah zai kama shi da laifi ma taraka ala zahriha min dabbati da Allah ba zai bar a doron kasar nan wani abu mai mai motsi ba duk wani abu mai motsi Allah da ya kashe shi amma Allah yana saurarawa da yawma tashhasu fihil absar lokacin da ido za su yi kuru-kuru a fito da abin da yake zuciya a zo yi maka isani a ce maka ha kullu insani alzamna hu ta'irahu fi ulqi ونخرج له يوم القيامة إيه كتابا يقرأه منشورا اقرأ كتابك وكفى فكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نعم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين wannan aya wanda Allah ya rantse da cewa kiyama sai ta tana nan sai ta tashi irin wannan ayoyi a duk Qur'ani su uku ne wanda Allah ya rantse sai sai sai ta tashi da wannan akwai daya a cikin suratu Yunus akwai daya a cikin suratu Tagabun duk wayannan Allah ya rantse cewa kiyama za ta tashi dole ne na cikin Yunus Allah da cewa yastanbi'unaka ahaqqun yi kun i wa rabbi i wa rabbi kaga wannan na suratu Yunus ne na na na surat tagabun za a ballazina kafaru an lan yub'asu kul bala wa rabbi la tub'asu wannan sune da wannan kuma Allah yake cewa wallazina kafaru kafirai suna suna fadi cewa la tatina sa'a suka ce wa annabi Muhammad da Allah ka rabu da mu kaji ka daina mana kare da kinkan nan ai da Allah ka rabu da mu kaji mu yara ne ka zo kana mana kariya bayan mun tashi bayan mun mutu ka ce duniya bayan ta zo babu za ta zama akwai ba wani tashin kiyama da Allah kalkuta mu la tati la tati nasa shine Allah yace kul ya Muhammad ce musu bala a a wa rabbi na karantse musu da Allah wallahi la tati annakum sai ta zama na'am wallahi wallahi ba haka fadin fadin banza ne bala wannan maganar korarra ce wa rabbi na lanta da ubangiji na la tatiyannakum la ya la tatiyannakum hakika sai ta zo muku wannan tashin kiyama din alimul gaibi hakika kusan ubangijin da yake zai ka muku dinnan shine masanin duk abin da ya boya duk abin da yake boye shine gaibi zamu da ba ka gani ya zama gaibi a gare ka alimul gaibi la ya'zubu anhu shi ko babu wani abu da yake masa wasan buya ba abun da yake narkewa ya zama babu kai Allah ba zai gancewa babu babu shi komai Allah na sane shi misqala dharratin koma kankanki ne ku duba wannan mu'jizan Qur'ani ne zarra Qur'ani sai da ya ce misqala dharratin zarra tana raguwa sai bayan yau shekara 1400 da wani abu aka gane cewa atom scientists sun sani masu wanda suka karanta ilimin atoms na science sun sani cewa ita atom wani kwaya ne wanda ido ba zai ta ganin shi ba sai microscope din ma wanda aka rakkaba shi so dubu biyar shi ne zai gano shi to shi din yana rabuwa guda goma sha hudu wannan dan kwaron yana rabuwa a shi yana da buture buture kaga guzure goma sha hudu yake rabuwa to lokacin da Allah yake misqala zarrati zarra ashe tana akwai guzurenta ku duba ba ita wannan zarran ba ba ido haka da wannan ba sai sa ba ko irin wani abun da in ana gwada jini waya sa idon nan baya ganin sa sai irin kwalban nan wanda girman sa girman sa girman sa ido ido ido ido ido dubu biyar tukunna telescope din zai zama 5000 micro tukunna za a ganci to wannan dan abin da wanda take za a ci yanzu ilimi scientists sun tabbatar yana raguwa 14 in ya fashi yana raguwa 14 to ka san wannan qur'ani littafi ne na mu'jiza sai eh littafi ne ya kalmu mutum ya faɗa ba Allah mithqala dharratin fis samawati asamai wala bil ardi ko akasai wala asgar duba ba karamin wannan gutsuren ba min zalika wala akbar ko kuma wanda ta bi kira illa fi kitabin mubin sai dai yana nan a wajen Allah a rubuce ana sane da ita yaushe za ta amfani za ta amfani dukkan na'am ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم to domin me kada masu yin kirki ku yi kirki kar ku raina duk kankantan kirkin nan komi kankantan kirki ku yi Allah zai saka muku kamar inda kuma yan butuli ku ci gaba da butulinku ku ringa iskilanci ku san cewa komi kankantan butulcinku akwai sakamakon sa a wajen Allah komi wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara domin haka liyajzi alladhina amanu wa amilus salihat domin ya saka yawa wanda suka yarda da Allah suka kaunaci Allah suka yarda da manzon Allah suka kaunaci manzon Allah suka yarda da littafin Allah suka bi wa amilus salihat suka aikata ayyuka na kirki wanda ya zo a cikin littafin Allah da wanda manzon Allah ya bayar su din nan to Allah zai saka musu da duk aiki da suka yi komin kankantarsa ulaika wancane ka lahum sune ma'abota mazufiratun yabiya na Allah wa rizqun karimun da kuma arziki mai albarka a nan duniya da kuma arziki wadatacce babba mai girma ita ce aljanna ko bai kiyama والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم amma waɗannan da suka yi mutunci wallazina sa'u bi ayatina waɗannan da suke istilanci ga ayoyinmu wanda suke istilanci da maganganun da muke gaya musu ta hanyar wahayi ko ta kuma hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba sa aiki da ita suna yatahizuna huzwa suna izgilanci da ita to duk wayannan su bai da hankali fa iza laqul ladina amanu qalu amanna wa iza qalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yamahun أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين to shine wannan Allah ke cewa wallazina wadannan da sa'ubi ayatina suna nan suna wasanni a cikin ayoyinmu ayan da muka karantar wanda muka yi musu suna daukan ta istilanci wajin da annabi mu yake musu sun dauke ta istilanci mu'ajizina suna zaton sun bi kalbin mu sun bi kalbin mu zaton su kenan halu kaunuhum ajiz mu'ajizina lana ai ba za su suna da sun fi karfin mu da su san ulaika wancaninka lahum za su samu gobe kiyama azabun azaba mai rarradi sosai min rijizin daga dauda daga dauda ali mai mai mai kona mai mai rarradi mai sabi kuma rijiz ne dauda ne za a ba su dan sun nemi ruwa su kuma umsadi diwa za ba su sha kun san dai diwa ko ha shi ba jini ba shi ba farin nan ba mai warin nan shine diwa to Allah kiyaye wallahi yace ya isa to Allah ka kiyaye mu da masu ka sanya mu cikin yan faki ka kiyaye mu da wannan mu kwana nan gobe na'am ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تؤمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب عنا سيئاتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين آمين آمين آمين الله يسعدك